أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد باب باب الاعتكاف وتوانا بابي زي ما قانا نيجا مر أبن دي الشاهي اعتكافي الاعتكاف نافلة muraghab fihi wato al-itikafu shi itikafi nafilatun wata nafila ce daga cikin nafilfilin alkhairi muraghab fihi wato abu ne wanda yake ana kwadayin lada a ciki ne da shari'a idan ka yi shi to zaka samu lada wa huwa abinda aka ce ma itikafi ga shari'a luzumu muslimin mumayyizin masjida wato musulmi wanda an mumayyizi ya an ce mumayyizi ana nuhin mai hankali wanda yana iya bambanci al'amurra ya san dama ne daga hagu na ko da ba baligi na ba ko yaro na inda yana da hankali to ya lizimci masjidan masallaci ya zauna cikin masallaci shi ta ibada kaga cewa masallaci kenan ban da gida ya shiga gida ne ko wani ɗaki ne wannan halwa ta ba ba ba ya cika shi ba ya lizimci masallaci ko masallacin nan mubahan wanda an ka halalta ma mutane su shiga cikin su zauna su kwana kenan banda irin masallatai yayi na cikin gidajen mutane wanda an mahajuri wanda in dare yayi ruhewa haka to banda ire-iren waɗannan masallatai su kan ba a itikafi a cikin su amma in masallaci ne wanda an ka baka dama ana kwana ciki ana ibada to wannan babu komi to kuma bayan ka lazinci masallaci kuma bi sauni tare da azumi da zan mutum yana azumi kowane irin azumi na ko na farilla ko na nafila ko cikin ramadana ko wajen ramadana duk ɗai mana wannan shi a itikafi ya zama ka zo ka lazinci masallaci kana ta ibada kuma kana azumi sannan kuma kafan anil jima'i wa muqaddamatihi alhali shina wanda ya kame daga jima'i da duk mukaddima su jima'i ma'ana duk abin da ya danganci iyali ne abin da ya shahi saduwa sumbanta su hada jiki da su ba a yi ba dare ba rana ko da daddare ko da rana ba a wannan duk sadda ya sadu da iyalinsa ko ya sumbance ta ko ya gama jiki da ita yana itikafi itikafi ne ya baci sannan yauman ana itikafin nan yini bi lailati tare da dare akallin itikafi shine 24 hours a samu yini da dare kamar ka ce daren alhamis da yinin watan alhamis kenan alhamis to kaga na rubar da dare ka shiga kahin rana ta faɗi ka shiga wannan dare ya ƙare aka waye gari alhamis kai har rana ta faɗi to wannan shi a 24 hours din da fa'aksara ko mahi yawa. Mana yinin sha akalli ne, 24 hours, amma mahi yawa ne bai da iyaka. Amma dai an son akalla mutum shi kwana goma. Kuma waɗannan zaman da ya cikin masallaci ya ce lil ibadati, luzumu musulmin lil ibadati. Musulmi ya lizimci masallaci amma hodon ibada. Ya abin ɗaya don yana gadin masallaci na to ya zauna cikin masallaci ya lizimce shi. kaga ba don ibada ya zauna ba don gadi ya zauna ka ko shekara yayi ba ita kafi na shekai ba bin yatin sannan kuma tare da niyya sai ya hada da wannan niyya ta ibada saboda kowace ibada tana bukata zuwa ga niyya sannan ya ce wa man farduhul jumu'atu wanda shike abinda afarin latai shine shi sallar juma'a dole na sai yayi juma'a wato namiji wanda a ɗa baligi mazaunin gida ba matahi ba. To, wata jibu, to, sai ya alwashi yana so shi itikafi. To, itikafin nan ta jibu, Juma'a tana waje ba bihi a cikin masallacin nan da yake itikafi. Wasan cikin lokacin nan. kamar kila ya yi alkawalin zai itikafi na kwana bakwai ko he da haka nan ko kuma akalla amma dai cikin kwanukan nan akwai juma'a kila alhamis da juma'a da asir zai to wajibi na yace fal jami' wanda farilla ta juma'a ce to jami'i dole canzin zai yi tikafi dole sai ya samu masallacin da ake juma'a na haka ba zai tsaya masallacin unguwarsu ba ko da ba mahajuri na ba wa'illa amma in bai itikafi cikin jami'i ba sai ya yi itikafi cikin masallacin hamsu salawatin da cikin unguwarsu kuma ga ranar juma'a ta taho to kharaja dole na zai hitar ya tafi masallacin juma'a wujuba wa matsala kuma itikafin ya ɓaci da ya hita yana hita da ƙahu na itikafi ya ɓaci waya kadihi don haka sai ya ramka itikafin nan wujuban sai ya ranka shi dole na sai ya ranka shi saboda wato ya bar abin da yake wajibi na shi ne juma'a da haka dole shi da sai ce mu a hari abawai ya ce kamar yadda taswihi na ya yi wajen ɓacin itikafi na ya ce kamar rashin lahiyar ɗaya daga cikin mahaifa ne kaga in mahaifi ne bai da lahiya ko mahaifiya ta yi wajibi na shi ta yi shiga da mahaifi ne shi duba lahiya ta yi to shina ita kafi sai an fice mahaifi ne bai da lahiya ko mahaifiya ta yi ba ta lahiya to wajibi na shi ta shi ta yi shiga da mahaifi ne ko mahaifiya ta yi kuma in yadda yi ita kafi ne ya ɓaci in ya ɓaci kuma dole na sai yaran ka ita kafi da haka kaga shi ma dai suna cikin abubuwan da ke bata itikafi kuma wajibi na sai an yi au janazatihi ko halarta ɗaya daga cikin janazan mahaifa ne shi ma wajibi na shi halarci janazan mahaifi ne ko mahaifiya kai kuma yana itikafi kuma da ya hita itikafi ne ya ɓaci shi na ce wal akharu alhali guda cikin su hayyun shi na raye ka gani mahaifa ne duka suna raye sai guda ya rasu suna cikin itikafi to wajibi na shi ta hishi shi zo janazar guda musamman don shi wato dora karayar ko kuma jin ciwon wancan da an raye amma in gudan ba raye suke ba dama guda ya rasu yanzu na juna ya rasu cikin ko uwa ko uba to wannan hita ba ta zama mai wajibi ba saboda abin da zai sa ya waje bai hita saboda ainihin lallashin wanda annan raye da kuma ganin kenan bai da ma matsayin da zai a taho a yi mai gaisuwa ga shi ubani ya rasu ko uwa ta rasu waka khurujihi li ghairi daruratihi haka nan kuma itikafi yana baci in mutum ya fita daga itikafin nan babu wata lalura amma in ya hitarin lalura zai so abinci ko abin sha ko ɗahara ko wata biyan bukata ta ɗan adam to wannan a itikafi bai baci to sai kazani ko kuma ya yi gangancin kare azumi ne ya ganganta kare azumi to shi ma gangancin kare azumi abu ne wanda ke bata azumi he itikafi shi azumi ya bata kaga itikafi bai yi wa sai da ni sai da azumi dan haka itikafi ne ya baci in ganganci na amma inda rabkanwa na mancewa yayi ya sha ruwa ko cilasta sai an kai wannan kaga shi akwai uzuri wannan itikafi ne lahiya da shi au muskirin laila ko yayi gangancin shan wani abu abin sha da daddare mai sa maye ya sha giya ko ya sha daga ta buge shi ko wani abu makamancin haka wanda dai zai buga suwa to shi ma dai itikafi ne ya baci ba wai magana da rana akai ba dan da rana azumi ya kai ko dan shi ya ce laila ka gani ƙwarai ko balle rika da rana ka ga inda rana na ayyuyu ya hada ga ta amur mufirin ga kuma ga muskirin layal ga muskirin to sai sannan kuma itikafi yana ɓaci idan mutum ya saru da iyali ne wa qublatin ko kuma ya sumbanci ta bi shawatin da sha'awa da daddare ta kawo mai ziyara kila abinci ta kawo mai ko wani abu da daddare sai ya ga sha'awa ya sumbanci ta to itikafi ya ɓaci kai ko shahar ta yi ya gama jiki da ita ya shahe ta saboda ɗan jin daɗi shi ma dai ya yi tafi ya ɓaci ka gani ya ce wanga ublat ko shahar ko da ko liha'idin ga mai hayalace mu take fatin ita ma itikafi ta ya shahe ta ko ta shahe shi ma duk itikafin ta ya ɓaci kuma wato sai ta hita da masallaci tun da ta kama al'ada ta tuho mata saboda ta yi alwashi sai ta hita da masallaci sahawan wato ko da mantuwa ta yi fa kasancewa ta mai itikafi sai sun bance ta shi ma da itikafin ta ya ɓaci wato yanzu mai al'adar ita ta aka magana wato mijinta ba itikafi shi kai ba shina gida ita kuma itikafi ta kai sai al'ada ta taho mata a ga ka'ida al'ada ta taho mata ita masallaci take ta koma gida to da ta koma gida sai mance da itikafi ta kai sai sun mance ta to itikafin ta ya ɓaci ya lalata mata ya rushe mata itikafi don haka sai ta faru farko to balle raɗa da gangan wanga magana ta haura ne balle da gangan wala zima yawmun bi lailatihi wato yini da dare ya lazimta mai itikafi in yi alwashi zai itikafi to dole sai ya yi 24 hours in kuma yi alwashin yini guda eh dare guda kawai misali ya ce daren alhamis zan yi itikafi to har da sahiyar ta ya gaba dole sai gashi don ba a itikafi da dare da itikafi sharadi ne azumi don haka in kai alwashin dare guda to 24 hours sun lalace ka akalli na yawmin walailatu la ba'da yawmin amma ban ce ma in yi alwashin sashen yini ba yace na yi na yi niyyar itikafin rabin yini ko awa goma to komi bai lizinta ne saboda ba ba azumin rabin yini wata tabu uhu haka nan kuma jeranta itikafi ya lazimta fi mutlaqihi in yi alwashin mutlaqi ne wato bai kayyade shi da jeranta itikafin ko rashin jeranta shi ba ya kace ya alwashin zai yi itikafi kwana uku ko kwana biyar to wajibi na yi jero su bai cewa bari shi itikafin kwana guda yau sai bayan kwana biyar ko sati ci dawo shi goma yin guda sashi cika biyar ɗaya a alazima hutu tabu to sai ce ne wa ma nawahu bi dukulihi amma in ba mutlaki na ba to duk abin da ya yi niyya to bi dukulihi ya lazimce shi da da ya shiga itikafi a duk abin da ya yi niyya in kwana uku ya yi niyya in kwana biyar ya yi niyya abin nan da ya niyya ya lazimce shi ko mene ne wa dukhuluhu qabla al-ghurub aw ma'ahu sannan kuma shiga itikafin nan ya lazimce shi kayan faduwar rana aw ma'ahu ko kuma tare da faduwar rana don a samu tabbacin cikar wannan dare wa khurujuhu ba'dahu sannan yana hita daga itikafi bayan haduwar rana sai rana ta faɗi an sha ruwa sannan ka hita itikafi wa nudiba maksuhu an su zaman mai itikafi lailatul idi daren itikafi in itikafi ne ya kai har sallah to shi kwana can har sallah shi ta masallacin idi kace gida don shi hada wata ibada da wata ibada wafi akhirin masjidi sannan ana son mai itikafi in zai itikafi ya zauna can bayan masallaci can da ƙarshen masallaci saboda ya yi nesa nesa ga mutane wafi ramadana sannan ana son itikafin na in za ka yi ne ka yi shi cikin watan ramadana saboda shi an mahihitan watanni wanda daren lairatul kadri a ciki ne wafi ashirin awakhir minhu sannan ana son a yi shi goman ƙarshe saboda an yi tsammanin daren lairatul kadri cikin goman ƙarshen nan wa i'daduhu sauban sannan ana son ya tanadi wasu tufahi akhar na daban ban da wanda yake sai ya shiryo ya taho da wasu tufahi saboda ni kawo wata najisa ta same shi ko kuma wata dauda ko kazanta ko keya ko yayi mahalki a gani zai zai zai bata tufahi to sai shi sai shi sa wadannan washtighaluhu bi zikrin sannan ana son mai itikafi shigalto da zikirin Allah shi ta kalmar shahada hayrala abdul zikri la ilaha illallah في لا إله إلا الله استغفاري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة قراءة القرآن وصلاة تكما صلوا لي ود صلى اتحد الدكا من أنواع الذكر وكره أكله أنكر هنتشت أبنتي بثناء المسجد فرفاج مسلاتي أو رهبته واتن كوكما abin ga waje ne gaba da awo wajen rahaban nan tashi wadda an haƙara don a haƙara mai faɗi kaga in ya ci wajen wannan itikafi ne ya ɓaci ni aka so kenan cikin mimbari ya aka so shi ta abinci ne shi zama ne cikin mimbari shi ci ba wai ba fina ilmanci ba wa itikafuhu ghayra makafiyin sannan ba a son kuma an karhanta shi itikafi bai da abin da zai ci wanda ka isa ta yi ana son sai ka taho da guzurinka saboda zai kai ga sai ya kama hita yana kai yana sayowa yana dawowa a to an son shi taho da abin da ba sai ya kama hita ba ba a son shi kama bukatar abinci ko tufafi da makamantansu Hussein wadkhuluhu bi manzilin bihi ahluhu sannan an karhanta mai shiga gida wanda iyalai na ciki in ya hito domin wata biyan bukata ne kashi shigo inda mata ta take ko wata makulli ya kai saboda ka a bata mai azumi ne don yana iya sumbance ta ko shi taba jikinta kaga azumi zai kai washtighaluhu bi ilmin sannan an karhanta shi shagaltu da wani karatu na ilimi ko da ko ilimin shari'a na balle rada shi kama da daga ilimin na hau ko sarfa cikin itikafi ko na shari'a na irin wani gafi ibu na da karatu da an karhanta an yasa shi a yanzu da an kama da zikiri istighfari salati salloli saboda wanke zuciya an ka tahoyi wa kitabatin kuma an karhanta yin rubutu ba a son shi kama rubutu cikin masallaci wa in musafan ko da ko rubutun alqur'ani na irin mahabbata a tura qur'ani yana rubutun nan to shi ma duk an hana makaruhi na kamar yadda kafi saboda an shagaltu da wani abu in ka sura amma shi kuma in yi yawa ban ce ma in dan kaɗan na ba kila ayoyi na kaɗan za ka rubuta wa fi ilu gairi zikirin kai duk dai an karhanta gami ya yi gaba ɗaya ya ce kai an karhanta duk wani aiki wanda ba zikiri ba wata lawatin ba karatun alƙur'ani ba wa salatin ba sallah ba in ba waɗanda guda uku ɗin ba duk wani aiki amma wanga shi su aka so uku ɗin ga kai ta zikiri karatun alkur'ani sallah sai ba misalin abubuwan da an karanta ba a son a yi su yace ka iyarati maridin kamar gai da mara lafiya a cikin masallaci in yi zan mara lafiya cikin masallacin shiki sai ka tashi ka kai can waje ne ka gaisa to ba a son haka nan amma in kusa gari ka rike za ka gashi kana yin gaisa amma in nesa yake makaruki na wasu salatu janazatin haka nan ba a son ka tafi sallar jana'iza walau la ta ko da ku ga kaga kusa gare ka an ka aje ta hamma sahu ya kawo gare ka to makaruhi na kai kai kai sallar ta wasu uduhu li azanin bi manarin aw sadin haka nan kuma an karhanta wato mai itikafi shi taka shi hau manara don shi kiran sallah ko shi hauruhin masallaci don shi kiran sallah amma in nan inda shi ke zai kiran sallah ko nan cikin farfajin masallaci zai kira sallah babu komai wa iqamati haka nan kuma an karhanta yin iqama mm to sai alaman da qurbi amma sallama ta ga wanda a kusa ga rai wato ya zai halalta alaman da qurbi ko shi wanda a kusa ga rai makunci ne na zai gida su ci kaga yanzu a itikafi akai ba ka zauna a kai holiya ana ta hira har da sauraron BBC akai wata ɗayyuhu haka nan kuma sa turare ya halalta ya halalta ka sa anwa'un na turare ko da yake an karhanta shi ga mai azumi amma shi mai itikafi an halalta mashi saboda shi gida wancan gida yake shi yasa an kana mishi kace jawo mishi sha'awa shi kuma shi na masallaci wa an yankiha ya halalta mai itikafi shi aure wa yankiha ko kuma shi aurar da biyatai ko waɗanda aka karkashi ne wa akhzuhu idza kharaja lika ghuslin zufran ya halalta shi ɗebe a kaiwa in ya fita daga masallaci saboda wankan janaba da gashi ko juma'a ko idi aw shariban ko shi aski gashin baki aw anatan ko kuma shi aski gashin mara duk ya halalta amma dai askin kai an karhanta mishi ba a son shi aski da haka ga daren sallah da suka tahe su yi aski masu yi tikafi su al'adar ji haka ganin sallah sai a hita a hita awo kira shi aka ɗauke sai shi sai musu kaga su ba su hita ba dai da inda sun hita ɓaci zai ya ɓaci a makaruhi na an fiya to waɗancan da kai su kaga sun ƙare itikafin da da ya riga ya ɓaci da an yi ta saboda shi ta sun haka nan ya halalta wato shi jira wanke tuwahi ne wata fifu da bushewa ta in bai da wasu tuwahi in ba su ba ni shi fito waje shi ba su a wanke mai tuwahi ne ko shi wanke da kai ne shi jira su bushe shi sa sannan shi kuma masallaci wa mutlaqul jiwari shi kuma mutlaqin jiwari makwabtaka zama cikin masallaci itikafin shi ma dai wani nau'i na na itikafi wanda ya yi alwashin cewa zai zauna cikin masallaci amma bai kayyade ba ko dare ko rana to wannan shi aka ce mujawara ya makwabtaka da masallaci to shi ma itikafi ne fa in kayyada hu bi naharin in ya kayyade shi da rana yace wanga yini zan zauna cikin masallaci ko ko ranar kaza aulelin ko kuma dare shi dai to lazima huma nazarahu abin gada ya alwashi ya lazince shi wannan da ya alwashin lama na wahu ban ci ma abin da ya nuhe shi ba wannan abin da ya nuha shi ya tabbata mishi shi a dama shi ta sadda ya gada ba wala sauma sannan shi mujawara babu azumi ka an kayyara bil fitr kuma inda ya kayyade shi da aji azumi ne da shan ruwa to abin da ya yi niyan nan na shiga ko kuma azumin nan bai lalince shi ba falahul khuruji suna da damar shi ta daga masallaci inna wa shi'a in yayi niyyar wani abu matashi a dussar da su shi mai mujawara ba mai irin mai itikafi ba wala awwal yawmin kura ko ranar da ya fara tahuwa ta in ya niyyar kwanuka ko ko ko ta sa'a cikin yin da dai to sai to sannan yace mai itikafi bai halalta shi ta masallaci limani in min as-sawmi saboda wani abu da ya hana mai yin azumi fakat in dai shi ɗaya na ba masallaci an hana mu kaga irin janaba hana mu zama masallaci ta ko to ba ita ba kal idi kamar irin idi kaga idi bai bai bai ba azumi ranar mani ina daga azumi to in dai ya ya alwashin itikafin kwana 20 goman harko goman karshen ramadana to da idi kaga bai azumi ko to bai fita kuma masallaci in dai kwana ashirin ya yi alkawari don yin hita kuma itikafi ya ɓaci ya rushe duka kuma mara da khafifin ko kuma wata yar rashin lahiya ya kaɗan wadda zai iya zama masallaci cikin ta kamar wanda ya alwashin watan cikin ashirin zulhijja din nan sai ce kwana ashirin zai yi zagar irin wannan bi khilafil mani sabanin wanda abinda zai hana mai mina masjid daga masallaci kal hairi kawai mace ta mai al'ada ko mai haihuwa kuma kamancinsu kamar irin salasul bauli ko kuma wanda yana da wani rauni wanda ka zuba da jini yana yana bata masallaci wannan fa farjo sai shirita saboda ka shi bata masallaci wa alaihi hurmatu alhali alhurma itikafi kana isa gare shi to in yi hita shi nan cikin itikafin nan da haka ba zai faru da iyali ne ba ba zai mukaddimatu ba ba zai sha wani abun maye ba koyi ba zai yi ba kuma suna nan da alhormar itikafi ne in ya dawo wa bana sai shi gina fauran bisa gaugawa bisa walihi in wannan uzuri ne sai a kharhu in ya jinkirta dawo masallaci kuda da mantuwa na ko kilastawa to matsala itikafi ya baci da shi sai kuma farko illa lailatul idi in ba sai in jinkirta shi daren idi ko yamahu ko kuma yin idi to wannan bai bata itikafi ne bai baci saboda rashin ingancin azumi ne a kowa. Aule haufin min kalisin ko kuma ya jinkiri saboda tsoron barawo. Kawai barawo na ya hana mai kare akwai uzuri. Wala yan fa'u hushtira da suƙuɗin ƙada wai mai itikafi zai shiga itikafi ya ce to na alƙawalin itikafin kwana goma. Amma in wani uzuri ya gifta min mai bata azumi ya ɓaci mahoriya wanda sharɗi da ya sami ɗuwa umarni sharɗi hula gawon in ya ɓata shi dole sai yaran wai shi ɗan wayo na